أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من ذكر من ربهم ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من قدم الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a yau hudu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyar ga watan hudu miladiyan annabi isa dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatunmu a tsaya a jiya idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a cikin nisa'i aya na wato tamanin daidai ko ko aya na saba'in da tara wanda allah yake faɗi a uzu billahi minash shaitanir rajim ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله يتي ما أصابك من حسنة فمن الله abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne kowane abu ka gani na alkhairi ya same ka wanda ya faranta maka rai wanda ya nutsar da zuciyanka to ka gode ma Allah daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda ka gani mummuna wanda ba daɗi ya same ka to kar ka zargi kowa ka zargi kanka shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a wato wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattari'a alaihi an-nas wato laifi shine abinda har ga zuciyanka ka san laifi ne zuciyanka kansa bai nutsu da wannan abin ba kuma ba ka son mutane su gane ka aikata wannan abu kana ɓoyewa to wannan shine al'ismu amma albirru kan shine husnul hulki kyawawan ɗabi'a to shine Allah Ubangiji yana faɗa mana dangane da ayan da ta gabata kafirai ko kwance munafukai suna cewa a duk abubuwan da yake samu su na alkhairi daga gurin Allah ne amma idan suka ga abu na sharri ya same su sai su ce saboda manzon Allah ne da ya zo cikinsu suke fama da yunwa suke fama da fari suke fama da wahalar rayuwa kafin manzon Allah ya zo ba su fama da wannan yanayi to shine Allah ubangiji ya tattare ya ce kullum min indillah kul kullum min indillah komai da komai daga gurin Allah ne alkhairi daga Allah ne sharri daga Allah ne amma idan kaga alkhairi ya same ka ka gode ma Allah man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda yaga alkhairi ya daga hannu ya gode ma Allah wanda yaga sharri kar ya zargi kowa sai dai ya zargi kansa shine wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik abin da ya same ka mummuna wannan daga kai ne Allah ya riga ya turo maka da annabin da zai fadakar da kai ya maka gargadi ya nuna maka daidai daga rashin daidai ya nuna maka haske daga duhu ya nuna maka abin da Allah ya yarda da shi ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula ya rasulullah mun turo ka annabi manzo zuwa ga mutane gabaki ɗayan su kaga a can da Allah ya ce ma asabaka min hasanatin famin Allah amsa ne ga waɗancan da suke maganganu abu idan ya same su mai ke su ce daga Allah ne abu in ya same su mummuna su ce daga manzon Allah ne amma maganan sai aka wajjahar da shi zuwa ga manzon Allah ma'ana Allah na magana da waɗancan mutanen amma Allah sai ya wajjahar da maganan zuwa ga manzon Allah ma asabaka wannan damir din damir ne na mukhatab mukhatab din shine manzon Allah amma almuradu da wannan kira din da wannan magana su ne waɗannan mutane da suke faɗin alheri daga Allah ne sharri kuma saboda zuwan manzon Allah ne amma ga yanda damirin annabin yake amfani wa arsalnaka lin-nasi rasula mun turo ka annabi zuwa ga mutane ga baki daya wa kafa billahi shahida shaidan da ubangiji yayi ya isar maka ga dukkan shaidan wani ko da wani bai yarda kai annabi ba ne to Allah Ubangiji ya maka shaida da nubuwa Allah ya maka shaida da risala Allah Ubangiji ya ɗaukaka ambatonka Allah Ubangiji ya girmama ka ya buwa yadda kai saboda haka baka jiran sai dole wani ya gaskata ka ko da wani bai gaskata ka ba kafa billahi shahida shaidan Allah ya isa kuma shaidan Allah ya wadatar anan ne manya-manyan masana Allah suke cewa wato bawa idan yana son ya gane martabansa a gurin Allah bawa idan yana son ya gane waye shi a gurin Allah to ba ƙoƙari zai yi yana tunanin ta mafarki za a faɗa masa shi wani ne a gurin Allah ko ko ranar alkiyama zai gane shi wani ne a gurin Allah ba Allah Ubangiji ya ba shi wato alama ƙwaya ɗaya a kan kansa idan kana son ka gane waye kai a gurin Allah to ka duba ka ga wasu ayyuka kake yi ka duba ka ga wasu irin wato ɗawainiyanka da tasarrufinka da mu'amalanka da zamantakewanka da rayuwanka ka kalla ka ga yaya kake idan ka ga ayyukanka masu kyau ne kana cika alkawari kana ba da amana kana kyautata wa makusantanka kana kyautata ma iyayenka kana sallah a kan lokaci kana to sai ka ce alhamdulillah Allah ya maka katariya ba ma'ana wannan Allah na son kake nan amma idan ka kalli ayyukanka kaga ayyukanka ba su da kyau kaga kai ne kullum cikin kwazazzabo na munanan ayyuka da sabo wanda Allah bai yarda da su ba to wannan shine shaidan da zai baka Allah baya son ka ayyukanka ba su da kyau saboda haka da Allah yana son ka da ya katartar da kai ya datar da kai wajen aikata ayyuka da shi saboda haka wannan dalili ya sa Allah ya nisanta ka shi yasa baka aikata ayyuka masu kyau to idan kuma ka ganka cikin kwazazzabo na zunubi da laifi da saba ma Allah a kullum ba za ka ɗebe tsammani ba ne kaga cewa kai kan shi kenan baka da kofan da Allah ya riga ya nisanta ka a'a قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kar ka ɗebe tsammani kaga cewa ba za ka samu kofan saduwa da Allah ba shi Allah kofansa a buɗe yake kuma shi Allah kafin ka so shi shi ya fara ka kafin ka neme shi shi ya fara neman ka haka Allah yake sabila da baka san kanka ba baka san da wani abu sunansa duniya ba Allah ya samar da kai a duniyan ba tare da ka sani ba saboda yana son ka bayan ya samar da kai ya maka lafiya bayan ya maka lafiya ya fito da kai cikin musulmi akwai soyayyen da ya kai wannan Allah na son ka shi yasa zamu ga ko a hadisin ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani ko wa in zakarani wa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi a wani ruwayan fa in atani yamshi ataituhu harwalatan idan ya zo min yana tafiya zan zo masa da sauri sauri idan man takarraba ilayya shibran ko takarrabtu ilayhi zira'an wanda ya kusance ni daidai da taki ne ni kuma dan kusance shi misalin zira'i ma'ana idan ka zo gurin Allah kana tafiya Allah shi kuma yana haba haba yana maka kaso saboda Allah ubangiji ba iya nisanta ka ba kai ka fara nisanta kanka da ka nisanta kanka kuma sai ka gamu da nisanta din saboda haka duk abin da ka gani mai kyau ka gode ma Allah abin da ka gani mummuna ka zargi kanka bayan ka zargi kanka ka zo ka tsaya a gaban Allah ka yi ta kwankwasa kofan Allah ka biyo kuma ta kofan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kofa mafi sauki na saduwa da Allah shine kofan manzon Allah idan ka zo kofar manzon Allah shine Shehu Ibrahim yake ce akaftu ala babin nabiyyi Muhammadin faman rama durri fa huwa ajda wa anfa'u bi makkah bil mas'a bi khayfin wa mash'arin diya'u rasulillahi ko diyaru rasulillahi bin nuri yalma'u duk wanda yazo ya tsaya a kofan gidan manzon Allah kaga zunubi ya maka yawa laifuka sun maka yawa takunkumin rayuwa ya maka to Allah ya ce maka ka gudu ka zo gurin manzon Allah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da a ce lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo gurinka fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu annabi ya shige gaba yace Allah ya gafarta musu to lawajadullaha tawwabar rahima Allah zai gafarta saboda manzon Allah saboda manzon Allah saboda haka lokacin da kaga ayyukanka sun yi muni kaga alaman ka nisanta da ubangiji to ka dage da kusanta da manzon Allah wajen yi masa salati da yawan istighfari Allah ubangiji zai bude maka kofofin yarda sabila da duk wanda ya yi istijara da manzon Allah ya fake da manzon Allah to ba zai ba zai tabe ba wanda ya fake da manzon Allah ya sayyida salati jituka qasidan arjuri daka wa ahtami bihimaka wallahi ya khairal kalaiki inna li qalbun mashuqun la yarumu siwaka وبحق جاهك إنني بك مظلم والله يعلم إنني أهواك معناك زو da zillul ubudiyya da dukkanin wato kankan da kai a fadan manzon Allah sannan ka riko kai riko da manzon Allah kai tawassuli Allah ubangiji zai karbe ka man yuti ar-rasul man yuti ar-rasul faqad ta'a Allah ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الله يتي من يطيع الرسول فقد أطاع الله دو وان دي بمن ذن الله فقد أطاع الله هنجا أنا وجن قد أولا تنا نون تحقيقي كي تهي فقد أطاع الله ata'a fi'ili ne mudari'i ballantana a ce watakila ya bi Allah a'a dole ya bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to hakika ya bi Allah kaga wannan yana daga cikin girmamawa ga manzon Allah Allah ya gwama yi ma manzon Allah ta'a da yi masa ta'a Allah ya gwama ambaton manzon Allah da ambatonsa Allah ya gwama yardan manzon Allah da yardansa ko wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu in kanu mu'minin tunan ma Allah sai ce man yuti rasula duk wani hayaniya da kame kame sake shi idan dai ka kama manzon Allah ka bi manzon Allah to ka bi Allah man yuti rasula faqad ata Allah yasa manzon Allah ya faɗa mana cikin ingantaccen hadisi ma nahaytukum anhu fajtanibuhu وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم abinda na hane ku ku bari abinda na ce ku yi ku aikata abinda ya halakar da waɗanda suke gabaninku shine yawan complain da yawan koke-koke da yawan tambayoyin da suke ma annabawansu saboda haka a dunkule man yuti'ir rasula faqad ata Allah wato Allah yana nuna maka santa direct channel ɗin da take saduwa da shi kai tsaye babu tantama shine channel ɗin manzan Allah. Man yuti'ir rasula wanda ya bi manzan Allah to kar ya zo yana tunanin to tunda na bi manzan Allah to shi kenan sai na bi Allah a'a bin manzan Allah shine bin Allah shi yasa da a ce kana sallah annabi zai kira ka to yanke sallan za ka yi ka je aikan manzan Allah bin manzan Allah amsa kiran akwai sahabin manzan Allah ya alabnu umai za Allah ya kira shi ya kira shi ya kira shi yana sallah sai da ya hidar da sallah ya zo ce ya rasulullah ka kira ni ina sallah annabi ya ce ina kiranka ka ce kana sallah ni muhammadu rasulullah Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ce ku amsa ma Allah ku amsa wa manzon Allah ai idan annabi yayi kira to komai yankewa ake yi da a ce annabi zai kira ka kana sallah to a lokacin ba sallah Allah yake so kai ba ka zo gurin manzon Allah Allah yake so in ka ci gaba da yin sallan kai ko ofa da kiran manzon Allah to saban Allah kake yi man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi Allah kai tsaye babu shi babu wani barazana babu wani tantama Allah ya ce wa man tawalla duk wanda ya juya baya ya juya baya wa manzon Allah to fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka mun ce sai kayi kiwon kowa ba a'a mu muna da masu mana kiwon kowa wa inna alaihim lahafizin ko kiraman katibin akwai mala'iku suna tafe da kowa suna rubuta aikin kowa kuma ranar alkiyama za a ba mu kowa aikinsa saboda haka kai ba wai mun turo ka a matsayin mai gadi ba ne ba mun turo ka a matsayin wanda za ka hukunta mutane ba ne a'a kai mun turo ka ne a matsayin annabi amma shi manzon Allah yana jin nauyin Allah ya kama ɗaya daga cikin al'ummansa da zunubi ko da kula mata zufrin ne yana jin nauyi shi yasa ko da Allah ya ce bar su bar su bar su annabi zai shiga gaba in Allah zai saukar da azaba sai manzon Allah ya shiga gaba kawai ya shiga tsakiya ga annabi a tsakiya ga mai saban a baya to tun da annabi ya shiga tsakiya kuma an gama magana in manzon Allah yana tsakiya tsakanin shi yasa Allah idan zai saukar da bala'i zai ce wa manzan Allah zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrujuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah sai ce bar ni da su ya rasulullah kar kar ka shigo cikin magana kar ka shigo cikin magana sabila da duk abin da aka kulla da manzan Allah ya shigo to maganan ya warware idan dai na azaba ne shi yasa Hassan ibn Sabit yana yaban manzon Allah yace sami'na fi duha wala sawfa tu'ta fasarra qulubana zaka al-ata'u wa hasha ya rasul Allah tarda wa fina man yu'azzabu aw yusa'u mun ji Allah ya faɗa mana cikin suratul duha wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fasarra qulubana zaka al-ata'u wannan kyauta babba ya faranta zukatanmu kuma mun san wa hasha ya rasul Allah tarda ya nisanta a ce ka yarda ka aminta kana wa fina man yu'azzabu aw yusa'u kuma al'umman ka muna wuta ana kona mu ba za ka yadda ba ya rasulullah wannan Hassan ibn Sabir yake fadi shi yasa al-Imam al-Busiri yake ba manzo Allah yake cewa wa منذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلافي خير ملتزمي tun lokacin da na lazumta mu annabi tunani na sai na same shi shine fiyayyen wanda zan lazumta kuma ha shahu an yuhri man raji makarimahu aw yarji al jaru minhu ghairu muhtarami ba zai taɓa yiwuwa wanda yayi istijara ya fake da manzon Allah a mayar da shi ho ba nasara ba a karɓe shi ba an kunyata shi Allah bai taɓa haka ba Allah bai taɓa haka ba Allah ya bar mu da manzon Allah man yudi ar-rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzan Allah to hakika tabbas ya bi Allah wa man tawalla duk wanda ya juya wa manzan Allah baya fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ka zamo mai kiyaye wani ba a'a mun turo ka ne ka zo da bushara ka zo da rahama ka yi gargaɗi ma wanda suka saba maka shine yake cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaita manzon Allah yana cewa man ata'ani faqad ata Allah kaga wannan aya hadisi yana fassara shi kenan sabila da a tafsiri akwai alqur'anu bil qur'an akwai alqur'anu bis sunna akwai alqur'anu bil ra'ay wato tafsirin qur'ani da qur'ani ayan alqur'ani ta zo ta fassara ayan alqur'ani akwai wannan sannan kuma akwai a tafsiru bis sunna ayan alqur'ani ta sauka hadisin manzon Allah ta zo ta fassara sannan kuma akwai tafsir a tafsiru bin ra'ayi tafsiri da ra'ayi wanda wasu sun kore tafsiri da ra'ayi amma za mu ga bayanan da malamai suka yi a ayan da za mu karanta a gaba a fala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ubangiji yayi umarni da ayi tadabburi cikin ayoyin alqur'ani afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubihim aqfaluha ashe ba za suna tadabburi suna bibiya suna tadabburin yaya Allah yake nufi da waɗannan ayoyi ashe Allah ya ba da dama majal na kai tadabburi kai tawilin aya Allah ya ba da dama kai tadabburi ka fahimci aya gwargwadon abin da Allah ya haska maka na tunani tunanin nan da yake kiranka kullum inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatun li ulil albab كوكو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والصهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله ينا كرا wannan tunanin naka kai amfani da shi Allah yana kira wannan tunanin naka kai amfani da shi shine Allah ya ce man yudi ar-rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah hakika ya bi Allah to ga hadisin Abu Huraira yana fassarawa wanda al-Imam Muslim ya rawaita man ata'ani faqad ata Allah wanda ya bi ni annabi Muhammadu hakika ya bi Allah wa man ya'sini faqad asa Allah wanda ya saba min hakika ya saba ma Allah wa man yudi al-amira faqad ata'ani wanda ya bi shugaba hakika ya mini biyayya ومن يعصي الامير فقد asani wanda ya saba ma shugaba ya saba min to anan ana maganar shugaba da yake tafiya akan alkur'ani da sunnan manzon Allah ba wai shugaban da zai zo kangararre shugaban da zai zo wato kamar shugabannin yanzu a ce bin su wajibi bane ba ba irin wanda shugabancin bane a'a al'amir shi yasa idan muka duba zamu ga muslimu ya fitar da hadisin ne cikin wato wato bayani akan al'imara babin da ya yi magana akan wujubu da'atil umara wajabcin biyayya wa shugabanni shi yasa za mu ga akan yi biyayya ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba za a yi biyayya ma halitta wajen saba ma mahalicci ba za a bi shi alal manshati wal makrahi dole a rufe ido a bi manzon Allah ido na rufe shine annabi Muhammad baka da zaɓi ka ce me yasa kaza ba ka da dalili ka ce baka gane ba kai dole sai ka gane da ka bi shi babu wannan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مؤمن باي da zaɓi a gaban umarnin manzon Allah da zaɓin manzon Allah mumina ba ta da zaɓi gaban umarnin manzon Allah da zaɓin manzon Allah فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله كيف دايتي وربك نار أبيدك يا رسول الله لا يؤمنون با wani wanda zai zama mumini hatta yi hakimu ka fi ma shajara bainahum sai sun kawo maka hukunci ka zamanto hakaman bainahum duk abin da ya faru sai sun zo sun faɗa maka kaza ya faru kuma sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita a ji wani damuwa akan abin da ka hukunta ba wa yusallimu taslima da su sallama maka sallamawa shi yasa annabi ba abin wasa bane in yace eh kawai eh in yace a a a a in yace fari ton in yace baki irin in yace ja a ce jazu ba sai an tambaya dalili ba man yudi ar-rasul faqad ata Allah wa man tawalla duk wanda ya juya baya fama arsalnaka alaihim hafiza na'am wa yaquluna ta'a fa idza barazu min 'indika bayyana طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله
يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يقول توكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يتي ويقولون طاعة إن سكزوا قبل كثيرتنا تي سمعا وطاعة mun ji mun bi ya rasulullah mun yarda ana magana munafikai ke ta'a mun yarda mun yi maka biyayya amma fa idza barazu min indika idan sun fita daga gurinka ya rasulullah bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul wasu jama'a daga cikin su ba gaba ɗayan su ba ta'ifatun minhum wasu jama'a daga cikin su sai su bayyata sai su canja su kwana suna sake-saken yadda da su canja umarnin manzan Allah idan an ce bayyata shine abin da aka kwana da daddare ana kitsawa ana shiryawa shi yasa a kullum duk abin da da a shirya na makircin duniya to da daddare ake shiryawa sai kowa ya yi bacci ake shirya shi to nan ma Allah Ubangiji bai ce dabbara fa'ifatun ba sai ya ce bayyata ma'ana sukan yi gurup su je su zauna a wani waje domin su tattauna da junansu ta yadda da su yi fito na fito da umarnin manzan Allah amma da farko da su ce wa manzan Allah ta'a mun yarda mun ji mun bi kawai mun yarda mun bi fa idza barazu min indika idan sun fita daga gurin ka ya rasulullah bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul wasu jama'a daga cikin kwana suna shirya abubuwa saɓanin abin da ka faɗa musu ya Rasulallah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Ubangiji yana rubuta abin da duk suke kitsawa, duk abin da suka shirya Allah na rubutawa. Wato munafukai suna munafurtan manzon Allah. Sun mance da wahayi ne yake zuwa wa manzon Allah ya ba wa manzon Allah labari. Yaya za a yi ka kana makirci ma wanda Allah yake ba shi labari. eh yanzu ko ko hotel ka shiga manyan hotel ko kuma irin manya-manyan supermarket din nan idan dai kai wayayye ne in kai wayayye ne to ba za ka ba za ka yi wani abu na cuwa-cuwa ko fasata ba saboda ka fa innaka bi a ayunina ga idan duna uyunun layi dal dal a saman ka suna kallon ka yasa da yawa za ka ga wasu sun yi abubuwa na ha'inci da cewa su wasu san ana ganin su ba suna ta juye-juye suna kalle-kalle irin na mara gaskiya sai daga baya sun gaba da su fita sai a ce wajadu ma'amilu hadiran hadiran wala yajlibu rabbuka ahaba sai kawai su ga abin da suka yi ni ne wannan gani nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi to dan adam kenan Allah ubangiji ya ba wannan ilimi da za a yi abun kuma baya wajen lokacin ina ga Allah da ya halitta kowa kuma Allah shi yake ba wa manzon Allah labari sanukuri uka ala tansa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima duk abin da baka sani ba Allah ya sanar da kai amma sabila da idza dallat al-uqulu ala ilmin fa ma za ta qulu hunnusaha ko in ja al-kusiri saboda bata sun san annabi yana ba da labarin gaibu yana ba da labarin sammai yana ba da labarin shekaru dubbai kafin ya zo da shekaru dubbai bayan ya koma ga Allah amma kuma a haka za su zo gaban manzon Allah su ce masa ba'a idan sun ja baya da barin manzon Allah sai su shirya wani abu suna ganin kamar manzon Allah bai ganin kamar manzon Allah bai sani ba الرحمن فافعل به خبيرا دكان سو الله يا سان سو يا سان abin da suke yi wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta dukkanin abin da suke kitsawa Allah na rubutawa fa a'rid anhum ka kauda kai gaban su ya rasulullah ma'ana fa a'rid anhum ka san su duk munafikai annabi ya san su annabi ya san kowa amma Allah ya ce fa a'rid anhum ka kauda kai kar ma ka nuna musu ka gane ka kauda kai kai kaman baka gane ba kuma kar ka ba da labarin sunayensu ka ba da labarin wane da wane da wane kuma kar ka kashe su kar a ce muhammadu yana kashe sahabbansa wa a'rid anhum ka kau da kai wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah wa kafa billahi wakila wakilci na Allah duk wanda ya dogara da Allah to Allah ubangiji baya yaudara kuma Allah baya cin amana wallahi ba za ka taba dogara da Allah Allah ya kunyata ka ba ba za ka taba ba shi yasa duk makirin da zai shirya maka makirci ba shi ya gama shirya makircinsa kai ka dogara da Allah mutum ya kwana yana wa man nama an aduwihi ay qazatuhu al makayid ko wanda ya kwana ya bar abokin gabansa idansa biyu to ya tabbatar abin da zai kwankwasa masa kofa da safe musiba iya biyu a'a idan ka tabbatar kana da abokin gaba idansa biyu zai kwana yana shirya maka makirci to kai kuma ka kwana kana neman tsari daga sharrinsa ka kwana ka nemi daga sharrin makiyi da magauci da mai shirya maka makirci da kitimurmura ka nemi tsari da sharrinsa amma ka ba Allah idan ka ce za ka kare kanka sai Allah ya barka da kanka kar ka ce za ka kare kanka idan sharri aka maka ko aka maka kazafi ko aka maka kage ko aka nasabta maka wani abu wanda ka barranta daga wannan abun ka barrantar da kanka kuma ka mai da al'amarin ma Allah ba wani mutumin da zai yi ƙoƙarin ya kare kansa sai Allah ya bar shi da kansa ka bar Allah ya kare ka ka bar Allah ubangiji wa kafa billahi wakila wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isar masa Allah Ubangiji wa kafa billahi wakila Allah bai taba tozarta wanda ya fake da shi ba Allah bai taba ba yasa duk masu makamakirci ka bar su kawai ka kyale su duk masu bibiyan ka da sharri a bayan idon ka ka bar su ka kyale su duk masu neman ɓoyayyin laifukan ka don su yaɗa wa mutane su ci kasuwa a kanka ka kyale su duk wanda suke son su rusa karishmanka a gurin mutane ka kyale su Allah yana nan kuma Allah baya bacci kuma idan ma wani jarrabawa ka fada a ciki na kuskure wasu suke kokarin su dauki wannan kuskuren su mai da shi makamin da za su yake ka da Allah ka bar su da Allah ka bar su wallahi Allah ba zai bari ai nasara a kanka ba Allah shi ya faɗa ya ce la'ansurannaka walau ba'd hin zan taimake ka ko da bayan wani lokaci ne har ka ce a yanzu ban ga nasara ba nasara tana nan ala inna nasrallahi qaribun nasaran Allah tana nan shine wani mai hikima yake cewa isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatilihi annaru ta'kulu ba'daha idza lam tajid ma ta'kul kayi hakuri akan zaluncin azzalumi hasada mahasadi ka bashi fa inna sabraka qatilihi wannan hakurin naka za ta hallaka shi ta kashe shi shi maki ba abin da yake so kamar ya cuce ka ka tanka masa habba ya samu abin da yake nema kawai amma maki ya cuce ka ka ja ka yi min dinkis ka yi shiru ka kyale shi to wannan shirin kashe saboda annaru ta'kulu ba'daha wuta takan ci kanta da kanta ta zama toka idza lam tajid ma ta'kulihi idan ba a daura mata komai ba duk bala'in wuta ai sai an daura mata abu da ta ci ko idan ba a daura mata kuma kanta da ta cinye ta zama toka to haka ma hasadi yake makiyi haka yake ma dama idan ba yana kin ka akan Allah bane yana kin ka ne saboda san zuciya ko saboda ni'iman da Allah ya maka ko saboda daukakan da Allah ya maka ya sa ka a gaba yana son ya gabayan ka wallahi tallahi kai zaka gabayan ka ba shi zai gabayan ka kalas kuma mafi yawa mutane abin da yake yake cutar da mutane shi ne suna son su samar da abin da ba a samu a duniya kun san abin da ba a samu a duniya shi ne ka burge mutane mutane su yarda da kai wallahi ba wanda ya samu wannan a duniya kuma ba wanda zai samu ka hutar da kanka daga neman yardar da mutane wallahi lau sahaba al-insanu jibrila لم يخلص المرء من قال ومن قيل لم يخلص المرء من قال ومن قيل قيل في الله أقوالا مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ولد وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذه مقالتهم في الله خالقهم فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل أكما ما في شما فكتل والله إذا ذاك لما أبوكين جبريل wallahi ba za ka rabu daga kila wa kala ba a ce ai wane kaza a ai ba shi kawai wannan ai ai wannan ba karamin kaza bane ba za ka taba kubuta ba ko ka zama abokin mala'ika jibril kar kila fillahi aqwalun mudabbajatun an zazzagi Allah an faɗa ma Allah maganganu munana tutla idza rutila alquran tartila kullum ana karantawa suna ce waladallah Allah yana da ɗa ko wa qalu takadallahu waladan subhana sun ce Allah ya riki ɗa zuran alaihi wa buhtanan wa tadlila wannan ƙarya ne da ƙage mafi muni ma Allah mafi munin ƙarya da mafi munin laifi shine a ce Allah yana da ɗa wa qalu takadar rahmanu walada laqad ji'tum shay'an إدى تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن أولي الرحمن ولدا تسنشي الله ناددا هذه مقالتهم في خالقهم ga abin da mutane suke faɗa ma Allah Allah da ya ce mana qul huwa Allahu ahad ya ce mana wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim to ga abin da suke ce ma Allah hadi maqalatu fillahi khaliqin fa kayfa in qila fina ba'd saboda haka ka hutar da kanka daga neman ka yardar wa mutane mutane su yarda da kai su amince da kai wannan shine bauta mafi muni wanda za ka mutu baka intu daga wannan bauta mutane ba za su yabe kan ba in kaga sun yabe ka kila ka mutu an tuna da wani alkhairi ka ko to shikenan sai a ce a ayya wani wani wani ai ba dan wani ba da kaza amma kana rayu a yaba maka shi yasa duk abin da zaka yi ka yi ma Allah duk abin da zaka bari ka bari dan Allah kowaye za ka nemi yardansa ka nemi yardansa akan yardan Allah in yardansa ya fita cikin yardan Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqin an fahimta ko to shine wa yaquluna ta'a suna ce ta'a da ya karanta shi da wa yaquluna ta'atan ma'ana i'u ta'atan suna cewa wato amma da makshari ne ya karanta da aka jamhur mafi yawa sun karanta shi da ta'atun amma an karanta da yaquluna ta'atan da takdirin suna yana nufin wa yaquluna nuti'u ta'atan suna fadin min yi biyayya biyayya amma fa idza barazu min indika idan sun fita daga gurinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wasu jama'a daga cikin su sai su kwana suna shirya abubuwa wanda ba kai ka faɗa ba ya rasulullah wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah Ubangiji ya rubuta kuma yana rubuta duk abin da suke tsarawa suke sakawa fa a'rif anhu ka kawar da kai gabarin su ya rasulullah wa tawakkala ala Allah ka dogara da Allah wa kafa billahi wakila Allah Ubangiji ya isa abun dogara Allah Ubangiji ya isa wakili ka ba da kanka amana ma Allah Allah baya walakanta amana ya Allah na baka amanan kaina na baka amanan dukiyana na baka amanan ƴaƴana na baka amanan mutuncina na baka amanan rayuwana ya Allah ka yi gadi na da idonka wanda baya bacci ka kiyaye ni da ganuwanka wanda ba a karya shi ma dama ka yi iltija'i zuwa ga Allah ubangiji baya ku Allah ubangiji baya tuzarta amananka an gane ko to ga abin da Allah yake faɗi wa manzon Allah fa'arid anhum ka kauda kai gabarin wa'annan munafikai وتوكل على الله كدوغرا دا الله وكفى بالله وكيلا مدوغرا تا إسا الله مدوغرا يا إسا الله نعم
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله يتي ما يسامو إن متانا دما أبايات فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون يفقهون حديثا كو ما يسامو إن متانا باسو فهمتا sun kurumta da kunnansu sun makanta da idan dunansu to sai Allah yake a fala yatadabbaruna alquran yanzu ashe ba za su na tadabburi ba wannan istifham ne inkari eh ba za su iya ba sabila da sun riga sun makantar da kansu kanka da gangan tobatan ya fi muni gaskiya ga ta a fili kwallo kwallo sai ka rufe idan ka gabarin gaskiya shi ne ga fala ta dabbaru nan qur'an yanzu ashe ba za su na tadabbur menene tadabbur abinda ake nufi da tadabbur shine bibiyan abu yaya tadabburul awaqi karshen abu yaya zai zamo shi yasa annabi yace wala tadabaru kar kuna tadabur ma'ana kar kuna bibiyan aibukan junanku dan ka gane meye laifin wani meye ne ya yi tadabburin sanin menene kaza kaga Allah yana kiran kwakwale su zo su- su kalli Qur'ani sun marji albasara karratai ka dawo ka sake kallon alqur'ani lallai za ka fahimci alqur'ani ba zir dan adam bane afala yatadabbaru alqur'an ashe ba za su na tunani suna tadabbur cikin alqur'ani ba shi yasa tunani yana daga cikin abin da yake ba wa mutum ma'arifa tunani tunani kuma ba zai yi ba sai idan kana zama kai kadai shi yasa mafi yawa arufai masana Allah sukan fifita mutum idan ba ibada zai yi ko karatu ba ko wani abu ya lizimci zama shi kadai ya fi alkhairi ko ma nafa alqalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin haka ibnu ata'illahi sakandari yace ba abinda yake taimakon zuciya kaman mutum ya tufa kansa cikin mutane ya shiga maidanu fikratin gonan tunani yana tunani yana tunani yana hange yana tafarrus yana tadabbur wannan zai ƙara masa ashihnal imaniyyati fi qalbihi zai ƙara masa caji na imani a zuciyarsa yawan tunani shine ake ce masa tazakkur idan kuka ji Allah ya ce afala yatazakkarun ashe ba za ku yi tazakkur ba bi qulubihim ma'ana da zukatansu afala yatafakkarun ashe ba za su yi tafakkuri ba bi uqulihim da hankulansu To, Alƙur'ani idan ka yi tadabburi cikinsa za ka fahimci ba zirin ɗan adam ba ne. Ba zirin ɗan adam ba ne. Larabawa da irin fasahansu da irin bara'ansu da irin wato abinda Allah ya ba su na balaga sun gajiya a gaban Alƙur'ani. Ba abin da yake ba su mamaki kamar su ji annabi yana karanta Alƙur'ani. Sha'a. wannan kuma wani irin abu ne haka da ba mu san shi ba daga ƙarshe suka hukunta junansu suka ce la tasma'u li hadha alquran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kar ku yarda kuna sauraron qur'ani kuna yin ko oho da shi kuna banzatar da shi idan ba haka ba sai kun rinja sai an rinjaye ku da daddare sai su fito abu jahal ya zo ya ɓuya a jikin gidan manzan Allah. Manya-manyan kafiran nan su ɓuɓɓuya suna jin rera karatun manzan Allah. Suna ji suna shan mamaki wannan wani irin abu ne. Suna jin mamaki. Shi kenan idan suka tashi tafiya kawai sai su ga ah ka zo ne ah kai ma ka zo ne ah kai ma ka zo ne an haɗu kenan ah to gaskiya fa mu yi makan mu kiyamun laili fa mu yi makan mu kiyamun laili fa wallahi in ka da laidin dina ana liyatina da alaiha yana dab da ya batar da mu ya raba mu da allolinmu ba don mun daure ba saka mu zuwa mu zuwa sai sun gama hukunci ma junansu ba za su dawo ba washe gari sai su sake dawowa don haka alqur'ani yake ayatu haqqin min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidami لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وأن آد وأن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم وكالصراط وكالميزان معدلة فالكست من غيرها في الناس لم يقم كأنها الحوض تبيد الوجوه به من الأساة وقد جاءوه كالهمم القرآن ما قنا يا كاري كتكينا كتكينا القرآن shine Allah ya fala tadabbaruna alquran ashe waɗannan munafikai ba za su na tadabburi cikin ayoyin alqur'ani ba ai walau kana min inda ghairillah da wannan qur'anin ba daga Allah yake ba daga wani Allah yake lawajadu fihi ikhtilafan katira tubka da warwara da yawa a faɗa a nan a warware a can a faɗa a nan a warware a can a faɗa a nan a warware a can amma ayoyi muhukamai ayoyi muhkamai waɗanda suke bayyana labarin wanda suka shuɗe da labarin wanda suke nan da labarin wanda za su zo a gaba kuma tana tafe da duniya sai alkiyama ya tsaya tana hukunta duniya ba tare da ta tsufa ba alƙur'ani yasa idan ka ga mutum baya lazimtan alƙur'ani yana da ciwo sosai sosai waya ce baka karanta alkur'ani a duk rana a- cuta na damunka duk rana alal akalli ka karanta aya tamanin alal akal aya tamanin kamar yasin haka yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursal kullun kana karanta alal akal amma mutum ya zama baya karanta qur'ani haba an rufe zuciyarsa an gama da shi idan kana son ka daɗa gane meye alkur'ani annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi ne yake faɗan harafofin da harshensa mai tsarki annabi ne yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim wannan kalimomin daga harshen manzon Allah suka fito kawai in ka tsaya a nan ma girma ya isa ni ne nake maimaita lafizan da manzon Allah ya faɗa da harshensa sallallahu alaihi wasallam
Qur'an kuma Qur'anin nan gaba ɗaya sifofin Allah ne sifofin Allah ne shi yasa ba halitta ba ne sifofin Allah ne da sayyidatuna Aisha take son ta dunkula mana waye manzon Allah sai ta yi wani magana mujas takaitacce ta ce khuluquhul qur'an gaba ɗaya annabi qur'ani ne sai ka ce me qur'anin to alqur'ani sifofin Allah ne gaba ɗaya annabi sifofin Allah yake da su dukkan ta gaba ɗaya sifofin Allah yake da su in ka ce ma Allah ar-Rahman to annabi rahmatan lil alamin in ka ce masa ar-Rahim annabi bil mu'minina raufur rahim ne idan ka ce masa al-Maliku maliku ya- m- maliki yawmiddin al-Maliku to annabi shine sahibu shafa'a sahibul maqamil mahmud wal haudul mawrud sahibul maqamil mahmud wal haudil mawrud sallallahu alaihi wasallam to duka sifofin Allah sai kaga sun yi indibai akan sifan manzon Allah wani zai ce to ina sifofin jalala almuntaqimu ko shi ibrahim yana cewa hadallahu aqwaman bi nuri khawariqin wa bis sayfi wa bis sayfi yahdi al badru man kana ajrama to shi almun wanda ya kafirce ya kangare to annabi yana masa intiqami idan ya saba ma Allah shine abinda sai tuna Aisha tace man taqama rasulullahi li nafsihi illa idan tuhika hurmatun min huramillahi annabi bai taɓa rama abu don an masa ba sai dai ya yi intika an keta alfarma daga cikin alfarmomi na ubangiji to afala ya tadabbaru na alƙur'an ashe ba za su na tadabburin alƙur'ani ba ba za su na tunani cikin alƙur'ani ba walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da alƙur'ani ba Allah bane ya saukar wani Allah ne da sun samu saɓani da tangarɗa da tufka da warwara da yawa a ciki amma ga shi nan yana nan a tsaye yana nan a daidaice duk littattafan da aka saukar ko ba haka ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk littattafan sun shuɗe an mance da su waɗanda suke da littafin dama nasara ne su ne littafin nasu yake da burbuɗi to nasaran ma sun kakkasa akwai attaura iri iri akwai linjila iri iri kamar linjilan yohanna man- linjilan marko suna nan kashi kashi har kashi bakwai amma alkur'ani gashi nan kwaya ɗaya ne tak shekara dubu da ɗari hudu ba a canja ba duk saɓanin da al'umman musulmi suke da shi ba su yi saɓani akan alkur'ani ba nasu bane kowa ya yarda da qur'ani nasa ne harafun bi harfin harafi da harafi kowa ya yarda nasa ne saɓanin shi'a da sunna ne za a ce shi qur'ani eh, shi'a ba su yarda da qur'ani mu ba la saɓanin eh, mu'tazila da ahlus sunna ko saɓanin qadariya saɓanin kowa dai alƙur'anin nan shine alƙur'anin nan shine طلع الصباح كو كو طلع الفجر فاطفئ القنديل الفجر يا كيتو دولة أكوش أكشف ترى تو القرآن شين الفجر تندر يغسر دا كوني هسكي أباينسا كما الله أبنجد يكي كرم ممي تدبري تشن القرآن أولي آية يتي أم على قلوبهم أقفالها كو أسكن زوتي ينسو كان أكوي كواتوني دا أكرف زوتي ينباسو إيغانا القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da alkur'ani daga wajen wani Allah yake da sun samu saɓani da tufka da warwara da yawa a cikinsa za mu tsaya a nan insha Allah mun gode ma Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya biya mana bukatunmu wannan tafsiri kamar yadda duk shekara aka saba gidan rediyo na albarka rediyo suna sakawa karfe uku zuwa karfe hudu kuma wanda yake daukan nan a balawinci shi ya dauki nauyin karatun Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatansa sannan alfaida tv ana saka wannan karatu ana saka shi karfe goma na dare zuwa karfe sha ɗaya na dare alfaida tv sannan karatunmu na ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa da muka saba yi wanda gulaf fm suke sakawa karfe goma zuwa karfe sha ɗaya har yanzu ba mu fara ba sabila da wasu tsare-tsare kuma ba mu gama tsarin payment na gidan radio ba saboda haka insha Allahu muna kyautata zaton za mu fara a cikin satin da muna kyautata zaton haka insha Allah Allah ya saka mu kowa da alkhairi akwai lokacin da za a yi tambaya alhamdulillahi rabbil alamin maulamu shek tahiru Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana ya kiyaye mana shi yanda ya tafi Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya a Najeriya rayuwa da wahalhalu na kuncin talauci da barazana na tsaro da kashe-kashe da yake faruwa da kasanmu Allah ya kare mu Allah ya kawo ƙarshensa duk wanda yake da hannu na zalunci ga al'umman Najeriya Allah Ubangiji ya mana maganinsa duk shugaban da yake da hannun zalunci Allah ya kawar da shi ya kawo mai adalci albarkan manzon Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim والضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين